سيدنا محمد الفاتح لما ولك والخاتم الماء سبقنا رسول الله بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره المقدار العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حرف الشين عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب عليه صلاة الله عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر
يا خير منقذي وفقت بمدح فائق لزمرزي رسول من الذات المقدس سرها قبيل وجود السر أنسي وجهبذي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر
بيت حب سوائه ألا يا حبيب الزاد سوئي علم بذي فإني لعمري ما بقيت متيم بحب رسول الله كافي ومنئذي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب
الأيام مرهدنا به ألا يا ملاذ الخلق جلي وأنئذ وقلني إلى المحبوب جدلي بالمنى وصلني فإني للصلاة لك الذي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب أتيت وإن الكسر قل بقلتي تقبل بفضل منك يا خير من إذي فصلى عليه الله مقدار قدره وعالم وأصحاب على كل ذي بذي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل Ah, alhamdulillah mun dawo kan karatunmu dai na wannan littafi mai albarka littafin diwani na maulanmu shehul islam alhaji ibrahim inyasi alkaulahi a sangali inda ah, muke wannan rana ta asabar sha uku ga watan ramadana hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu ah, da arba'in da biyar ko a inda muke kan wannan harafi a harafi na sun wanda yake mai ruwa
شمخت عن الأكوان يا خير منقذي وفقت بمدح فائق لزم الرزي wala mu shehul islam alhaji ibrahim yasi alkaulahi a sangali yana daɗa kwankwada mana faiza ya ce wato shamakta ya kai ramun izi ya fiyayyen halittar Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama shamakta anil akwani an gane ya fiyayyen mai tsamo ne daga cikin dukkanin abin da na shiga an gane to annabi Muhammadu kenan ko yace to ya rasulullahi shamakta anil akwani ka ɗaukaka ka dukkanin kasantattu an gane? na'am
وفقت بمدح ni kuma saboda wato yaban da nake maka sai ya zama na fifita wa fuktu
فائق لزم الرزي wato ina mai fifita ga abin da yake shigwal ne ko kuma a zumar ruzu ibara ce ta ta dutse wanda yake maɗaukaki mai ƙololin sama to an gane to saboda duk inda ka kai da kaiwa wajen taraki an gane to wanda ya samu soyayyar annabi ya samu wato kusanci da annabi yana samun wannan ɗaukakar sama da wanda sama da taka an gane saboda ke ki faɗi kulli zumar ruzu ina mai fifita ga dutsen zumar ruzu in ka ɗauki zumar ruzun a matsayin dutse ne haka an ka ɗauka a matsayin gwal ko diamond to wanda ya samu annabi ya fi diamond tsada Mhm.
rasulun min az-zatil muqaddas sirruha shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama jakadan Allah ne ko kuma jakada ne min zati daga zatin Allah al muqaddas sirruha wanda ke matsarkakewa sarranta yaushe
bi sirri wannan an tsarkake wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sirrinsa tun kafin samun sirrin wato samammu ubaila wujudu sirri tun kafin samun sirrin samammu to an an tsarkake wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sirrinsa na'am unsi annabi sallallahu alaihi wa sallama ji shehu Ibrahim yace shine mai ɗebe min cewa wa jihbizi kuma shine bitimina shine malamina duk abin da ka gana samu da annabi na samu ko menene
nabastu wa rabbil bait hubba sawa'ihi ala ya habiba zati su'i alam bizi shi ce na bastu na jefar da hubba su- hubba sawa'ihi soyar wani annabi sallallahu alaihi wa sallama inda ibrahim ne to ya jefar da soyayyar wani manzon Allah wa rabbil baiti na- wannan wawun kamar wawul kasam ne na yi rantsuwa da ubangijin ɗakin kawa na'am ala ya habiba zati na'am ya ma'aikin wato ya masoyin zatin al- ya masoyin zati
su'i alam bizi tunda na jefar da dukkanin wani mummunan abuna a dukkan na jefar da son kowa sai kai to na'am ya masoyin zati su'i alambibi ni ma ka jefar min da dukkanin wannan abubuwa na an gane eh su'i alambibi ni ma ka jefar min da dukkanin wannan abubuwa na eh na'am fa inni la amri ma baqitu mutayyamun fa inni ka gani ibrahimu wato mutayyamu abun horewa da da soyayya ne abun botatarwa ne a cikin soyayya ma bakitu matukar na rayu Ah.
la'amri na yi rantsuwa da ubangijin rayuwata sai wannan na rantsuwa ne Na'am.
Mhm.
bi hubbi rasulillahi da san annabi ne sallallahu alaihi wa sallama ka hafi wanda yake shine kogona duk Domin- abin da ya yi wa kaina to sharawa nake in tafi a guje in tafi cikin manzon Allah na makale
wa munqizi kuma in- in abin ya same ni a cikin rami ne na kasa fitowa annabi shine mun- munkizi shi shine mai tsamo ne in na tudu abin ya koro ni ka hafi annabi ne ko gona idan kuma ina cikin wani rami ne abin ya zo ya tsana ciki munkizi annabi shine tsamo ne ana ganewa kuwa na'am wa shuguli madal ayyami madhu janabihi ka san shagaltuwar Ib- Ibrahimu eh to madahu janabihi yaban sakannin manz- ma- manzon Allah ne madal ayyami mutukar kwanuka in dai kwana za ta zo su tafi to a cikin yaban annabi za za ta zame ni asabar ce a lahadi ce a litinin ce a talata ce in dai za ta zo to a cikin hidimar annabi za ta tar- tarar da ni Mhm.
ala ya malazal khalqi na ala ma'anarta na'am ya malazal halki ya mafakar ka halitta jidli kai mun baiwa wa anqizi kuma ka tsamo ni dai daga cikin abin da nake ciki na damuwa wato na bala'i ana ji wato ba abin da za mu ce sai dai mu ce Allah ya saka wa manzon Allah da alkhairi ana gane kuwa wannan addu'ar wato a ta tattattu kowa yi ta ne tsarin yadda lamarin da sha'anin yake ba dan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rufe halitta ba na tashi hankalin fa yana da yawa ya faɗa a cikin wani hadisi yake cewa na same ku kowannen ku yana gefen wuta yana gefen ramin wuta rabza kawai zai ya faɗa wutar yace na tsamo kowa haka ne shi yasa ka kalli aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wa halitta sai da kace Allah ya saka da alkhairi kawai in kace Allah ya saka da alkhairi kaga da kamar da ta yi kadan ko misali kace kaga da kamar da ta yi kadan to ba ta kadan ba me yasa yanzu idan aka ce waye mai kudin afirka eh dangote sai aka ce ya yi masa kyauta kai a sunan da kyauta za a faɗa ko to sai kuma aka ce ya yi wa gwamnan kano kyauta ko shi ma ba ba kyauta za a faɗa ba to iri ɗaya ce to in aka ce Allah ya saka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da alkhairi alkhairi daga Allah yake kuma an jingina alkhairin da Allah idan an ce Allah ya saka da alkhairi to ai ka ka san me Allah zai to shine na'am wa qudni ila al-mahbubi ya Allah subhanahu ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ka jani zuwa ga masoyi
judli bil muna kai mun baiwa da abin da nake buri wasilni Allah ka sadar da ni fa inni ka san wato ni yadda nake lissilati lakallazi wato kamar allazi nake wajen neman sala ni kamar allazi nake ka san duk allazi ai suwa ne mosuli ko ya neman salarsa ko ba ka bane yanzu ka ce allazi wanda eh ne ja'a ya zo ko to kaga in ba ja'a ba ka tare da wanda ya me to wannan zuwan shi ne silar to ni a cikin manzon Allah kamar allazi ne in ka kira ni sai ka nemo sila ta tukunna sila ita ce annabi a ta ba gane ba eh to
ataitu wa innal kusra qillun bi qillati a taitu na zo wajen ka ya ma'aikin Allah wa innal me innal kusra wa innal kusura hakika na yawaita yabo a gare ka dewa aha qillun bi qillati illum idan ka kalli martabarka sai ga duk yawan nan yawan yaban nan da nace nayi dan kadan ne ab yaban bai sai ya cika haƙin martabarka ba me yasa ya zama dan kadan
bi qillati sai dai kankanta ta ni ma dan kadan ne ana fahimta kuwa
taqabbal bi fadlin Kawai.
minka abin da nake so ya rasulullahi ka karɓi wannan yaban nawa da falala daga gare ka kawai ya khayra mun ya fiyayyen mai tsamoni annabi muhammadu
wa salla alaihi Allah saboda haka Allah ya wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati idara qadrihi gwargwadon kadarin annabi muhammadu a wajen Allah wa alin da alayen annabi muhammadu wa da ashabin sabon annabi muhammadu alau kulli jihdi alau su wayannan alayen da sahabban sun ɗaukaka a kan wa kulla jibi da dukkan wani masani in dai aro da in dai kai masani ne kai to ilimin ka ya zo ne daga waje guda biyu ya zo daga sahabbai ko daga alayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan shi ne ƙarshen diwanin mu na ɗaya daga sanda muka fara a karatun zuwa nan mun karanta diwani na ɗaya kenan yanzu in Allah da za mu shiga diwani na biyu diwanin guda takwas ne a cikin wato abiyati da shehu yawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna suna da yawa littafan amma Allah ya fi ɗaukaka wannan diwa- littafin na diwani bayan shi shehu yana da wasu littafan da yawa amma kamar diwanin ya fi yi shuhura duba da wa duk dai kowanne annaba aka yawa amma dai shi bayanin kamar mun fi da shi Eh, dan a ciki shehu ibrahim ya bayyana wa duniya yaya yake kallon manzon Allah yawa mutane guda biyu raddi yayi wa waɗanda suke nasa kamar wanda suke da su almajiransa ne kuma sai suke ɗauka wata martaba da ba tasa ba suke ba shi to ya musu raddi kaga wanda zai kalli shi Ibrahim ya ce Allah ne ko ko a ya fi annabi in ka karanta jiya ne za ka san wannan mutumin da yake faɗa zaka mahaukaci ne rashin ilimi ne sa ya fa- ya faɗa ana gane ko a yana jin wannan maganganun wani sai ce shugaban Allah ne ma gaba ɗaya kuma ya ta rigima wasu kuma suna kallon kalmar suna zagin shi Ibrahim saboda ba su samu tarbiyya wajen iyayensu ba in dai ka samu tarbiyya wajen wajen ubanka da uwarka ba da za ka yi kaza tsoho kan ka zage shi tsohon da baka jin kabilarsa baka jin yarensa da za a ɗauke ka jefa ka a garinsa sai a sai da kai kana washe baki kana tunanin kamar kyauta za yi ma ana gane ko saboda haka wanda zai kalli wanda ya ce wa shi Ibrahim Allah shi kuma ya zaki shi Ibrahim don wannan mutumin babu mara adalci ta masa muna ba shi shawara ba sha maka ya daina ba ba a rigima da waliyin Allah shi na Allah duk sanda ka taba shi ba shi ne kare kansa ba Allah ne Allah ne zai kare masa kuma kowa ya karanta a hadisi man adali waliyan faqad azantuhu me bil harbi wanda da yake gaba da waliyi na Allah ya ce na san da shi yaƙi da ni dan zaka yaƙi da Allah ta ina zaka fara kuma mun gani ba su ɗaya ba ba su bi ba ba su dubo ba su ɗari ba wayanda suka rigima da layin shubrahin mun ga me Allah yake musu ba muna gaya maka bane wai dan ka tsorata ka daina ka ci gaba da yi ba za ka yi nasara ba amma iyakar abin da muke isar maka wannan abin da kake rigima da shi ƙarya kake yi ba kana rigima ne da shi Ibrahim dan shi Ibrahim ya bar sunnar manzon Allah ba kai dai da idanka baka taɓa rayuwa da wani mutum irinsa ba haka ne haka ne kuma duk inda ka je waɗanda suke bin sa mutanen kirki ne in ka ji za ga shugabannin garin ko sarakunan garin ko limaman garin ko al'alan garin za ka samu almajiran shubrayin ne kuma duk inda ake yin fayar da shubrayin a wajen ta gaskiya ba a faɗa a wajen ya ishe ku shara duk wannan hayanin da da ake yi aka yi ta ta fashe-fashen kayayyakin na a gabas ba taɓa shiga gidan shu abul fatai a ba ba taɓa shiga gidan shawala a da ɗan kilori ko gidan shawala miskin an yi ba ko ba taɓa kama almajin gidan yayi ba sunan mutanen shi Ibrahim a duniya ko a hukumance no trouble su kaɗai za su yi taro ba ɗan sanda ba soja ba kowa su ga taron su lafiya su ƙare doka ce a wajen almajirin shi Ibrahim na gaskiya ba na da'awa ba shanta ba kawai in ga mutum ɗari biyar ko dubu biyar ko dubu ɗari biyar ko miliyan biyar in dai almajirin shura ne ba da shan taba a ciki mutanen da aka nasu shan taba a yana ka samu a shagiya daidai ne a yana ka samu a zuwa a yi zana daidai ne a yana ka samu a zuwa a yi kaza a yi kaza daidai ne taba kawai wanda a wata ɗariƙa za ka samu mukaddamin ɗariƙa ma yana sha kuma ba komai haka ne to saboda haka wannan abiyati da muka karanta tun daga farko zuwa yanzu na shobarai ne ba wannan ne ya shiga ɗaki ya buya ya rubuto ce gashi da shobarai ya wanke shi ba a shi ya wanke kansa kuma ya ƙare lafiya kuma mun ga bayansa ta yi kyau kai kuma da kake zagin sa kake cewa bai iya ba muna nan kara nan za mu ga me zai faru na'am za mu shiga diwani na biyu
الديوان الثاني تكسير السعادات في مدح سيد السادات نعم صلى الله عليه وسلم حرف الحمزة قليل وداد العبد فيك صفاء ومدحك من داعي القلوب شفاء وذكرك يا خير الأنام غنيمة وللمبتغي العليا سنا وثناء أيت حق الله ثم ذهبوا لا تدركنا إلى ذكر الوزي فإنك يا ياسين طه محمد أتاك من المولى الجليل الثناء وقد خدع العرش المزيد لوضعة فإنك فوق الكائنات سماء أيت حق الله ثم ذهبوا لا تدركنا إلى ذكر الوزي وقد خضع العرش المجيد لوضعة فإنك فوق الكائنات سماء وصلت بك الأرسال والكل خادم من الحضرة العليا أتاه علاء أيت حق الله ثم ذهبوا لا تدركنا إلى ذكر الوزي نعم
حرف الحمزة حرف الحمزة
قليل وداد العبد فيك صفاء ومدحك من داء القلوب شفاء Maulamu Shawul Islam ya ce kalilu widadil abdi kankanuwar soyayya ta bawa an gane fika a cikin ka ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam to safa'u samun tsarki ne ga shi wannan bawan bawa ya samu sinadari na san annabi sallallahu alaihi wa sallama yar kankanuwa a ɗiga mar sinadarin a cikin rayuwarsa to rayuwarsa ta samu tsarki an gane abin da san annabi yake ko to ga magani an samu me na biyu
ومدحك من داء القلوب شفاء sannan goma da huka bawa kuma ya zauna yana yabanka an gane an gane to bawan ya sani wannan yaban da yake gare ka shifa'u samun waraka ne daga ina من داء القلوب daga cututtukan da suka damu zuciya duk wanda ya zauna yana yaban annabi sallallahu alaihi wa sallama wato zai samu lafiya a cikin zuciyarsa jiya na gaya muku abubuwan da da da da, da, da yake shine cutar zuciya na gaya muku kuma illar zuciya a cikin dan adam haka ne na kuma gaya muku na ce ba manzala sallama ya faɗa cikin hadisinsa ya ajiye Allah ya ajiye wata tsoka cikin jikinka in ta gyaru jiki ya gyaru in ta ɓaci jiki ya ɓaci zuciya kenan ko to yaban annabi sallallahu alaihi wa sallama yana maganin wannan ciwon zuciyar ana fahimta kuwa ana ganewa har na buga muku misali shine amfanin azkarin ɗariƙa azkarin ɗariƙa ɗaya daga- daga cikin am- amfanin a- a- alkhairinsa shine ya gyatta zuciya shi Allah subhanahu wa ta'ala ma'amala yake da da zuciyarka shi yasa cikin wani hadisi da kudi sai yake cewa sama ta yi masa kaɗan ƙasa ta yi masa kaɗan da zama amma zai shiga cikin zuciyar bawansa mumini ya zauna ana fahimta sannan a cikin ayar alkur'ani Allah yake faɗa cewa wato a maganar zuciya ta ɗauke eh illa man atallaha bi kalbin salim illa man atallaha duk Allah ba zai kula ka ba kowa ya kai ka je masa sai ka je masa da zuciya wadda take babu komai a ciki ana fahimta ina so bana mu ɗauki wannan wato title ɗin na zuciya ta zame mana shine tsaraban mu na na na azumin bana kasan kullum bawa yana addu'a Allah ka saka sa mana daga cikin intantun bayi Allah ka yanta mu Allah ka ka yanta mu ya ba shi gane Allah ya yanta shi ne kullum muna ta wan- wannan addu- addu'ar ta ta ake ganewa ko kai sai dai ka faɗa baka sanya Allah yake zai yanta ka ba kai ana gane kuwa to ga kalma kwaya daya tana daga cikin yantuwar bawa da Allah duk sanda ka kana yin wani abu dan Allah ba dan wani ba Allah ya yanta ka ana ganewa duk sanda wani abu zai fito daga bakinka zuwa ga wani ka ba da labari ya zama ba dan ka burge shi ba domin in ka ce kana so ka burge shi za ka ƙarya haka ne to in ka ɗauke ƙarya daga cikin bakinka ko to Allah ya yanta harshenka ana gane kuwa duk sanda za ka ɗauki loma tuwo ka kai bakinka ka tana wannan loma tuwo zan ɗauka zan kai bakina menene hukuncin Allah akan wannan loma tuwar bai kuma annabi ya ajiye shari'a a kanta sai ga akwai wurwuru a ciki akwai gyara ko kuma akwai dirba-dirba to akwai gyara a ciki ka ɗaya kullum kada ka dinga kula da za ka birge ɗan adam ka bauta wa Allah dan Allah ba a bauta wa Allah dan wani ana ganewa duk sanda za ka bauta wa Allah dan Allah za ka ba Allah amma inda za ka bauta wa Allah dan wani ba za ka ba Allah ba jama'a kuna ganewa to kullum muna zuwa Allah ka yanta Allah ka yanta ba ma ma gane ne ake nufi da yantawar yantawar tana wajen kai ai tun da aka turo maka manzo Allah ya yanta ka wani abu kuma kai kake nema yawa ai an baka an baka yanci a hannunka ya rage naka kuɗi ne ga su ko ka sai aljanna ko ka sai wuta kawai shi ne ko ka sai aljanna ko ka sai wuta sai kun aje birkewa daga cikin ranku sai mun aje birkewa sa kai na ciki daga cikin ranmu sannan za mu kai labari na faɗa duk duniya a yau ba talaka zan nana ta muku ba talaka a yau duk duniya sai dai mai buri ba kuna jin labarin sabon manzon Allah ba a ce radiyallahu anhu radiyallahu wa na anhu radiyallahu wa na anhu radiyallahu wa na anhu haka ne sun rayu aka makallau wani tufar ta guda biyu shi kwal tufa kuma tufar ta ɗauka riga da wando ma bi ne mayafi ne wani kuma ya ma ɗaya ne in ya rufe ƙasan saman na buɗe in ya rufe saman ƙasan na buɗe duk wannan gwagwarmar da aka dinga haka suka rayu ana fahimta kuwa to kai yanzu da ka ƙwayar wace sawa ka kawai ƙwayar wace takalmin ka guda nawa ne da da da arewa mutane ya sani bari ya sani ga maliman can ya sani manya-manya ga sun sani na malama can kowa ya sani a nan bari ka sani idan aka ce gida ana dafa shinkafa kawai gidan gidan yan gayu ne ita wannan shinkafar sai da sanamu sai ranar Allah yake dafa ta yanzu duk wanda bai ci shinkafa kullum ba laifin waye to me yasa muke katsaba kan mu talauci kullum mu talakawa ne za ka ma wannan rigar ta wuyan bahari sai sarkin garin ku ne zai sata sai sarkin garin ne zai sata a wuyan sarakuna ake ganin ta kuma an yi lokacin da in mutum aka yi sallah aka yi sallah ya samu dinki zai daga rigar haka ya daga ta sama haka yana Allah ya lamunce mana mun yi jama'a suna gani an yi lokacin da in za a ɗaurin aure ake zuwa aro riga a sa akwai ɗan abin da ake bayarwa na na hadiya a bawa ango sa rigar a mai da ita duk an yi wannan ba yanzu mun yawa duniya ɗariƙu sun yi falala ga sunan ana ta shiga ɗariƙa ana karanta istighfari barkatai fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu sama alaikum mijrara yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar Allah ya fushi komai haihuwa ta yi kuɗi ya yawa a hannun mutane amma mun gode wa Allah a cikin ranmu ta kalla ba talauci ba ne buri ne buri ne wanda wannan saƙon ya je kunnansa ya tsuguna yawa Allah istighfari ya gode wa Allah in yana ganin shi talaka ne ƙarya yake ba talaka ba ne kai kai mai buri ne sai ka sai gida kaza ka sai gida kaza sannan zaka buɗa sannan zaka mai da kanka mutum idan gida dubu gare ka aka akrama kallahu a gida ɗaya zaka kwana in ɗakin ya kai miliyan a ɗaki ɗaya zaka kwana in faɗin sa kai kano bangare ɗaya zaka kwana to kaddara duka naka ne ko yau da zaka faɗi ka mutu kin kimo ka ga bar wannan hayaniyar banzar a za haka dan wani rabi bai taka kara ya kada ba cusa ka cike dawo a za ta rigima da dan wannan yana can nake so wannan kage nake so sai ta samu dan arziki zai fi to Allah bai ji kansa ku da da hankalin ku kanku ina ga muku ku da da hankalin ku kanku Allah a cikin ni'imar annabi muke kullum wanda ya fitta kansa kanka ka nemi wadatar zuciya matsala ta kenan shine wannan fi qulubihim maradun to san annabi yana hana wannan abun kace
wa zikruka ya khairal anami ganimatun wa zikruka sannan ambatanka ganimatu riba ce ya khairal anami ya ce yan halittar Allah
walil mubtagil ulya Sanan.
wasu sannan ɗaukaka ce da haske gawa lilmubta gil uliya ga masu neman ɗaukaka wanda duk yake so ya ɗaukaka ya ambace ka ya rasulullahi an gama duk inda yake ashara la ilaha illallah ashara anna muhammadu rasulullah madaukakin waje ne ko kun sani ko ba ku sani ba ko an tashi gun shi gun ba a tashin sa Aha.
innaka ya yasinu taha muhammadun ataka min al-mawla al-jalil sana'u fa innaka ya rasulullahi kai ne sunanka ne ya yasin ya tsaha muhammadu a taka sana'u yabo ya zo maka daga wa min al-maulal jalili daga Allah wanda yake mai girma da buwaya
wa qad sada al-arshu al-majid li wada'atin fa innaka fawqa al-ka'inati sama'u hasan a cikin hadartul khalqi hadartul khalqi na ce hadartul khalqi duk inda halitta za ta iya rayuwa nan ake ibara ta cewa nan ne hadartul khalqi to ya tike ne da kakan al'arshi al'arshin Allah ita ma al'arshin ai halitta ce to duk wani abu madaukaki ya al'arshi tana saman sa ba a martaba ba a girma ka gane yawwa to dirrikan al'arshi da buwayarta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi shi ya ga maka ya taka al'arshin Allah da takalminsa to wannan wani bawa ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya je za su gana da Allah ya nufi zai cire takalmansa Allah ya ce kakka cire taho da takalmanka a kofa da bege ne yake wata haka yake cewa takalminka ya fi kowa saboda karatu wasu ke wasu ke raddi ya lashe takalmi ya fi ya fi kowa na ce to ai kamar in ka kalli eh, la- eh, baitin na fada ba kamar ba da jahilci ya faɗe shi ba takalmin annabi ya fi kowa me dalili ya taɓa kafar annabi ko baka gane ba takalmin annabi ya fi kowa saboda ne na annabi ne ko ba gane ba ne kuma wanda zaka gane ya taɓa kafar a- annabi kuma na annabi ne izil abdi izu maliki da ya tafi da takalmin za su gana da Allah takalmin yana kafar annabi suka gana da Allah kuma ka san aya a ganawar an ce an haɗe ko kamar ruwan sanyi da ruwan zafi an cire takalmin ne yana ciki kamar takalmin yana kafar annabi ake sun majana fatadalla ko Allah wato an cire kamar takalmin yana kafar annabi aka an aka yi fakana kaba kusa na wajena ko an cire me takalmin yana kafar annabi aka yi fa'auha ila abdihi ma'afa zaka takalmin annabi ya fi kowa ko ke da kuma kake da haka ne kai ka samu matsar ka samu darajar takalmin mana abinda annabi Musa yake nema fa ya ga Allah Allah ce lantara ni Musa amma yau ga- yau ga takalmin shi darajar mai gi- mai gidansa shi ma ya ga Allah tunda ai ba cire ba ka daina auna annaba kwakwalwarka ya fi ƙarfin kwakwalwarka eh daina auna annaba kwakwalwarka ya fi ƙarfin kwakwalwarka ɗan adam sarkin rig- sarkin rigima sarkin karatu na'am
fa innaka fawqa al-ka'inati sama'u fa innaka haqiqa kai ya rasulullahi sama'u ka daukaka fawqal ka'inati barbushin dukkanin kasantattu ba wani irin ka cikin su
wa sallat bika al-arsal ba shi ne da kurewa ba na'am al arsalu ko na'am to wasala da duka sun yi sallah tare da kai kuma kai ne liman su mamu ne
wal kullu kuma khadimun kowannen su rubi yake gaisa da kai hadimin ka ne
min al-hadrati al-aliya atahu ala ala'u daukaka ta zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama atahu ala'u daukaka ta zo wa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama daga ina min al-hadrati daga harar Allah eh Allah ne ya tsara wannan ba na sa kai kawai Mhm.
قديمك إبراهيم يطمع فيك يا كريما به للأنبياء عطاء وأنت محيط بالشؤون فلا أرى نص على الحاجات منك جناء عند عبد الله ثم ظلموا لا تدركنا إلى الرجل عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة بها ينفك عنه غطاء عليك صلاة الله ثم سلامه بها ينزل الظلم والنيل حباء عند عبد الله ثم ظلموا لا تدركنا إلى الرجل عليك صلاة الله ثم سلامه بها ينزل الظلم ونيل حباء عليك صلاة الله ثم سلامه مع العال طرا من حوته عباء عند عبد الله ثم ظلموا لا تدركنا إلى الرجل na'am قديمك إبراهيم يطمع فيك يا hasan yace كريم atahu ala'u ko daukaka ta zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa min al ah, min al min al hadarat al aliya daga harara wadda suke madaukakiya ita daukakar ita ce Allah ne ya sanya duk inda aka ambace shi to ambatan ba baya cika sai ka kira manzon Allah Allah ba ɗaya ne ko to yanzu da zaka ba wani misali zai zo ya zai musulunta sai ya ce la ilaha illallah sai ya shiru idan da ce muhammadin rasulullahi ba bai musulunta ba ya fice ya kaɗe ta Allah ba na da Allah kai kaɗai ne ba ka da abokin tarayya shi ne la ilaha illallah shi kai kaɗai kake Allah to da ba- ai da ba maki ya ya ce salisu salasa da ya ce Allah uku ne to yanzu ya ce Allah shi kadai ne da ba maki ya ce akwai lata akwai uzza akwai manata akwai dukkan su duk gazana amma yanzu ya zo ce Allah Allah ne kwaɗe kan a wajen a wajen kowa da komai bai musulunta ba me yasa sai ya ce Muhammadur Rasulullah sai ka hada Allah da wannan kuma jumla ɗaya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah shine sh- cikon a- abin cikin musulunci kwano ne to a shara la ilaha illallah rabi ne wata na da sula shine daya to ga atahu alahu dauka ta duba manzon Allah daga ina min alhadarat alaliya sai sa nake faɗa muku wato duk wani abu da zaka kalla na kome na daraja in dai baka hada Allah da annabi ba to kana kasa ko amin haka kiran sallah sai mai kiran sallah sai hada Allah da manzon Allah sanan kiran sallah sai haka ai kama in za a yi mata ki a shiga cikin motar sallah sai ka hada Allah da manzon Allah sannan kin motar yayyu in dai baka kira manzon Allah ba ko ka sa wa motar makulli ba ta tashi ba sai ka sa mata sai ka sa annabi shine kin sannan kin zai tashi an gane kuma ha cikin sallafa annabi ne ha cikin sallafa annabi ne ba mun gaya muku yadda ake sallar ba da tsayuwar da rukukun da sujada da komai sunan manzon Allah ne ba ka cikin sallama sunan manzon Allah ne an sha gaya muku ana ai in ka zo za ka yi sallah da gata malam ka ce gairul maghdubi alaihim wala dhalim ma mu suka ce me in ka ce alam nashara halaka wai sadarak wa wadana anka wai annabi ne mana wa rafa'na laka zikraka fa inna ma rasul sura inna ma rasul fa idza faraka farakta fa wa ila rabbika annabi ne haka in ka zo ta bi inna danaka ala kausar wai wa salli li rabbika shine wani har ina sha ne aka to sa sunan wani na'am
Ibrahim ya dama ufika ya saboda haka mai wannan martabar ga hadimin ka Ibrahim ya dama ufika yana faɗayi a cikin ka
ya kariman ya mai karamci annabi Muhammadu
bihi lil anbiya ya adau wato bishi da annabi Muhammad ne a da'u kyauta ta bayo da anbiya ga dukkanin annabawa
wa anta muhitun bi shu'uni kai fa ya ya rasulullahi wato wa anta kai ne muhitun wanda ya ritsa wato me bishi shu'uni dukkanin wani sha'ani annabi ya ritsa abin ko menene shi ya sani ko ka faɗa ko ka faɗa yana sani sadaka fala ura anasu ba za gan ni ibrahim ina mai bayyana wa Allah hajati a bisa wata bukata ta ce ga ga abin da nake so annabi ya sani jana'u minka baratuwa ta tabbata gare ka ka rike lasu kana tajar na'am alayka salatullahi thumma salamu salatullahi thumma salamu ya tabbata ga manzon Allah inda shehu ibrahim salatan biha yanfaku anhu da albarkacin wannan salatin mu kuma rifi zai yayu gare mu za a walwale mana kowane irin wato riki na hijabi mu samu abin da muke nema saboda albarkacin wannan salatin
alayka salatullahi thumma salamu salatullahi summa summa salamu ya tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bihayan jalis zalma da albarkacin wannan salatin ne za a yaye za a yaye mana duhu wa nila hiba'u mu sami kyauta wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama alayka salatullahi salatul alaihi salatullahi summa salamu salatin Allah da gaisuwar Allah tabbata ga manzon Allah mala ali urran Allah ya sa da alayen manzon Allah gabaki ɗayan su man hawatu da aba'u kuma wanda a bayar annabi ta taro su su su ne Fadima sai da kenan da sai da na Hassan da sai da na Ali da manzon Allah a ciki ya lullube su yace wayannan su ne ƴaƴan gidana ka salaka kowanne alubaiti ne ba kai wayannan ba su ne first class Mhm.
حرف الباء فما لي غير المصطفى البدر مأرب وفي جائزات الغير ما لي مرغب هو الكل منه الكل بطنا وظاهرا فبحر سواه ما لنا فيه مشرب فمن نوره الكونان منه تفترت علوم جميع الرسل والكل يشرب فموسى وإبراهيم والروح كلهم توسل بالهادي الأمين فقربوا ليس mu salatan daga gina ila zikilolubi والكامل المحمود والسؤل والمنى وأنت الحبيب المصطفى والمقرب وقد شهد الله العظيم بأنه عظيم لخير الخلق خلق مهذب
mu salatan daga gina ila zikilolubi عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها ينقاد للعبد مطلب عليه صلاة الله في كل طرفة كذاك سلام مثل مسك أو أطيب Ratullah zuma zalamu zatan daga gina ila zikilolubi عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة لنا كل المقامات تجلب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة لنا بالمصطفى الجذب يخشب
mu salatan daga gina ila zikilolubi عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة لنا بالمصطفى الجذب يخشب عليه صلاة الله ثم سلامه مع الآل والأصحاب دهرا تقرب
نعم حرف الباء حرف باء فما لي غير المصطفى البدر معرب وفي جائزات الغير ما لي مرغب ولما شو الإسلام التي إبراهيم نياس على قوله السنغالي شيني شيني تغير المصطفى البدري wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda yake cikakken wata waninsa malama arabu ba abun bukata ta bane kowaye wannan sannan malama ragabu ba ni da kwaɗayi fi ja'iza tilakairi a cikin kyautar wani kowai in dai wani ne to ba shi da abin da nake kwaɗayi ni Ibrahimu mai dalili
هو الكل منه الكل بطنا وظاهرا ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam huwal kullu shine komai kuma minhul kullu komai daga manzon Allah yake komai da nake nufi baɗanan wa zahiran fili da ɓoye da abin da za ka kake iya tunawa kai dan adam da abin da ba za ka iya tunawa ba komai daga manzon Allah yake an gane kuwa nace an gane kuwa to saboda haka fa bahri suwahu ما لنا فيه مشرب kogin wani manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama malana fihi mashrabu da ni da almajiraina ba mu da mashaya a cikin wannan kogin wani annabi ana fahimta ku dinga gane wannan magana fa kada kawai da kaga mutum da surar shi Ibrahim ya tara gashi da da zohuna yana zara ido duk kwasa idansa ba- ba- bakinsa na wari ka ce ga ga- ga irin mutanen ya suna ba fa haka bane ba duk wanda ka gan shi a a- a Najeriya lalle ne ya- ya da katin dan Najeriya bane ko ka ga ka kawai inda ka ga mutum kawai dan Najeriya kawai a Najeriya kawai dan dan- dan Najeriya ne ba haka bane Allah gafarta mala su almajiransa na hakika malamai ne masana littafin Allah alqur'ani mahaddata al- alqur'ani ala ramomi gangaran wanda ba sa shakkan wana ba cikin alqur'ani kuma sun san shi tun daga farkonsa da fassararsa na zahiri da batini sannan malaman fikihu ne sannan malaman hadisin annabi ne sun san sunna da kyau ga kuma tsoron Allah kai in an tambaye ka wa ka sani a unguwarku wanda yake da tsoron Allah in da zaka bar shi wallahi ma zai shoba rai ne sai da ka faɗi wani abin daban ana fahimta ta kuwa in yace malama fi masharabu almajiran yake faɗa na hakika ba na da'awa ba akwai wanda kullum ba shi da aiki sai ji a gidansu zaki ba ruwanka da wannan akwai wanda kullum ba shi da aiki sai jawo ubansa zaki kullum ba ruwan ka da da shi ka nemi wanda yake neman wanda yake neman albarkar uban ana fahimta ta to ya gaya maka wato huwal kullu منه الكل بدنا وذاكرا فبحر سواه ما لنا فيه بشره annabi shine komai komai daga manzon Allah yake sannan kogin wani annabi sallallahu alaihi wa sallama ni da almajirai na babu da mashaya cikin sa
fa min nurihi al-kaunan
saboda ka alkaunan kasantattu guda biyu duniya da lahira in dai ka san su ba ana ake sha'ani ba to fa min nurihi da gaskiyar manzon Allah ne minhu tafajjarat ulumu jami'ir rusuli ulumu jami'ir rusuli wato ilimin dukkanin ma'aikan Allah su ɗari uku da sha uku nan da fajara ta ɓaɓa gona minhu daga manzan Allah
wal kullu yashrabu wal kullu kuma dukkanin annaba wannan wawi ne ba na ba na ba na adati ba ne wawil istiqnafi ne wal kullu dukkanin annabawa su dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu ya sharabu da fili mutariki suna shi a cikin kogin manzan Allah Ndisho Ibrahim wannan kuma bai wuce wani zikura ne a shi cewa baya san annabi duk wannan abin a wajen shi ba ba san annabi bane shi shi ne wasu annabi sai dai baga ganga zai baga ganga amma dan muryarsa eh ana ba kamar dan daudu ta wajen kawai shi ne san annabi ka cire fiyananka da kake yi ka cire gangar ka cire matsamurya ka cire kuma ta yi yaban gani wadda kula ka kuma gane ba ne ai gaggafi ce ƙarfe ku ya ƙuri masu yabo wage ɗaya shi ke ɓata gari ai gangar shi ɗan ne a ciki bisa ake bin ka da za ka ɗauke gangar shi ɗan ɗan gashi ana ba su bi ka ba sai gaba kowa a tare da kai kai yaban haka zalla gani wa zai kara kula ka ya zaton ka kai ke bi ashirin ne kai sani ne ba kai ba wa shu'ara wa yatabahum al-ghawd alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'aluna sai dai lallazi na amanu madanyi muku afuwa wa bil sanati wa wa wa tasur na ga maka Aha.
wa Musa wa Ibrahim wa ruhu kullu Saboda haka fa Musa da annabi Musa wa Ibrahim da annabi Ibrahim wa ruhu da annabi Isa da Maryama kulluhum dukkanin su tawakkal bil hadil amin da suke tawassuli da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama wanda yake amintaccen Allah sai suka samu me qurribu sai Allah ya kusanta su da shi annabi fa wal kamilul mahmud baya baya tawassuli da kowa shi kamilu ne an ce kamilu ka san kamilu cikakke jin matin jin na hakika da baya neman kowa wajen kowa annabi ne alkamilu kenan al mahmud kuma shine abin so wajen kowa
was su'ul kuma shine abin da ake tambaya
wal kai muna kowa annabi shi buri
antal habibul mustafa annabi sallallahu alaihi wasallam shine masoyin Allah na hakika kuma abin zabin Allah wal muqarrabu kuma shine wanda Allah ya kusanta shi da shi ba wanda Allah ya kusanta shi da shi sai manzo Allah
wa qad shahida Allahu al azim ko baka san Allah ya yi shaida ba wanda shaida wanda take mai girma bi annahu shaidar
azimun li khairil cewa khalq kulukun muhazzabu ɗabi'u waɗanda suke zaɓaɓɓu na gari da kayar da kalki da sai yan halittar Allah azimin masu ge- girma ne wai wa innaka ala khuluqin azim ita ka wake
alayhi salatu llahi thumma wadaka salam salatin lahi sun musulman tabbata ga manzon Allah da su Ibrahim salatan salatin da biha da albarkacin wannan salatin ne yanqadu lil abdi matlabu abin nema zai ga zuwa gabawa shine Ibrahim
alayhi salatu ba ma llahi albarkacin fara ba yawa ba albarkacin fara ba albarkacin salati kuma salatin na annabi sarkin masoya na'am alayhi salatu llahi fi kulli darfatin don haka salatin Allah ya tabbata ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi Ibrahim shi kullu karfata daga cikin dukkanin kiftawa
kadaka salamun haka ra gaisuwa mislu miskin kiran kwacin turaren almiski a wadi yabu ko kuma wanda ya fi almiskin shine Allah ya yi wa annabi salati kwatan kwacin mukamin shehu tijjani shine miskin au a ɗaya ko kuma wanda ya fi mukamin shehu tijjani shine haka kadir ke wal mujarril azimi shine almiski anan shehu tijjani yake ne nabi Aha.
alayhi salatu lahi thumma salamuhu Salatullahi summa salamu tabbata kasan ashi ne katimin wilaya ko? To wai Allah ya wa annabi salati gwargwadon mukamin katimin wilayati. Kai sai awa ɗaya mu ko ko abin da ya fara katimin wilayati shine katimin nubuwati. Na'am.
alayhi salatu lahi thumma salamuhu Salatullahi summa salamu tabbata ga manzon Allah.
salatan Salatin da lana kullal muqamati tajlibu jalabi. Na gausa yana jan jalabi. Ana su fita jalabi. Eh. Na gausi fa na gausi ne yake jan jalabi. Isa zai wahala ka ka samu waliyin da Allah ya maka kabulan shi Ibrahim. Allah ya bude man da ya san annabi. Ka san su waliyan mu da ai gudun jalabin suke. Ka- Ka ga mutum da riga faci ya kai miliyan. Ko ba ku- haka ne mana. Wannan wasu face da wanda shi ake gane shi na Allah ne. ko gan shi da riguna iri-iri ya tafka wata ta rufe wata ya ƙara ta wata to ka ce da kayar mana ina shi aka aka ce shi me yasa wale ya suke a mutse sai kuma kake ga jamala ta lalabe ta ce ai annabi na sani shi annabi a shi ne shugaban masu kamala su ne shugaban masu jamala shi ne shugaban masu haiba shi ne shugaban masu nutsuwa annabi ne shugaban masu ado ai shi nake kwaikwayo eh shi sa duk kanka ko ka balarabe ne kai da iya kwalle kan faɗa da shugaban kai hoto sai ya cinye ka eh sai za mu yi hoto to bismillah sai ka to kana kokkobare ba to tsaya zai tak ko ya kalle mai hoton ko ya kalle sama ko ya kalle ƙasa ko ya hama ko ya tsaya da ɗaya ne amma an yi hoton Allah ya sai duka kyau saboda me jamalar annabi ce shi yasa nake ba yan birni shawara duk dan birni in yana so birnin sai zauna ya kama manzon Allah birnin biyu ce akwai birni ta birni akwai birni yar birni birni ta birni shine wanda wanda muke kira wa kanmu mu yan birni ne to birni ta birni ba birni yar birni suke ta mahaifin Allah shine wanda in ka ganshi ko yayi wanka ko kai yayi wanka ko da ka bace tashi ko ba bace tashi ba kyawa ne kamar a goge maikin Allah sallallahu alaihi wasallam saboda me jamalar Allah ce a jikinsa kai ma da mu jamalar Allah kace alayhi salatu lahi thumma salamuhu salatullahi summa salamu tabbata ga manzon Allah salatan lana bil mustafa tajlibu yakhshifu salatin sanya da jalabi ai na'am
ai shi zaka fa da na'am kullal muqamati tajlibu to mukamin da za ta jawo mana dukkanin wato sal- da albarkacin wannan salatin wato ta jawo dukkanin wani mukami da wani masoyin annabi yake jin abin aranza ta jawo shi zuwa gare mu Mhm.
alayhi salatu lahi thumma salamuhu Mhm.
salatan lana bil mustafa tajlibu da yakhshifu albarkacin wannan wannan salatin fari ya zama yayi tsatse bil mustafa saboda albarkacin abin zaben Allah
salatu a san tsatse ko zai kau Mhm.
alayhi salatu lahi thumma salamuhu salatullahi summa salamu tabbata ga manzon Allah ala ali tare da alayen manzon Allah wal tare ashab da sabon annabi sallallahu alaihi wa sallama daharan wanda tuqarribu ake kusanta su da annabi ko da yaushe
kuma ka annabi sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tare gore da mala gafarta musu istighfari shafe kurakuran salatul fatiha ba bishe Allah ya saka masa alkhairi amin Allah ya ji kan walidinsa Allah ya biya masa bukatunsa Allah masar Allah ka hasken makaranta amin
na zana kabar Allah ya zira ma albarka amin
fatir salatul fatiha dukkan bukatun mana khairi Allah ya biya mana amin amin bari cikin wani addu'a